بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna uku ga watan rabi'u thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da shida ga watan goma shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na goma sha hudu a cikin wannan littafi na sharh masailil jahiliya wallafar fadilatu shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala wanda a shaykh الصالح بن عبد الله صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان yayi masa sharhi Allah ya saka musu da alkhairi a wannan majalisi mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahmatullahi alai dake nan unguwar federal locust a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya kan muna cikin matsala ta biyu har yanzu muna kan inda malamin yake mana bayani akan matsala ta biyu shine daga cikin wato miyagun ɗabi'u ko al'adun mutanen jahiliya akwai rarrabuwan kai akan abin da ya shafi addini wanda muna kai inda malam yake kawo mana sharhi da kuma ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suke bayani akan abin da ya shafi illan rabuwa a cikin addini za mu tashi insha Allah inda malamin sharhi yake cewa hadha ma qassahu Allahu alaina min halati ahli al-jahiliya malam yace wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya labarta mana daga cikin yanayin mutanen jahiliya annahum farraqu dinahum wa kanu shi'a shine sun rarraba a bangaren addinin su sannan kuma sun zama ƙungiya-ƙungiya tawaga-tawaga kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace ƙungiya ko kuma kowane ɓangare ko kowace tawaga suna alfahari ne da abin da suka rike ba gaskiya ba babu ruwansu da gaskiya kowa kawai mai ƙungiyar mu take tafi akai mai muke tafi akai shine daidai thumma nahana an zalik sannan sai Allah madaukakin sarki ya hana mu yace mu kan mu zama irin su nahana an natashabbaha bihim Allah ya hane mu yace kar mu yi koyi da su thumma amarna bil ihtisami bi kitabihi alladhi huwa amanu huwa amanun min al ikhtilaf wa amanun min an nizai wal halak sannan sai Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu yi riko da littafin sa wanda shine makubutar mu daga sabani shine makubutar mu shine amincinmu daga jayayya da halaka fala najata illa bil ittisami bi kitabillahi jalla wa ala ba a taba samun wato tsira sai dai in za a yi riko da littafin Allah mai girma da ɗaukaka sai an yi riko da littafin Allah maɗaukakin sarki wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sunnar manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ya ce ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayanku kar ku rarraba ku yi riko da igiyar Allah ku haɗa kanku akan addinin Allah kar ku rarrabu fa ahlul jahiliyyati mutafarriquna fi dinihim malam yace kaga mutanen jahiliya su a bangaren addinin su a rarrabe suke masruruna mutafarriquna fi dinihim kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace kullu hizbin bima ladayhim farihun Allah yace kowane bangare daga cikin su to suna alfahari ne da abin da ke gare su ai masruruna bi mazhabihim suna farin ciki ne da mazhabarsu sawa'un wannan mazhabar ta yi daidai da nasoshin alkur'ani da sunna ko ta saba musu wannan yana cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sanar da mutanen duniya shine Allah ya hana rarrabuwa a addini Allah ya hana rike bangaranci ko da bangaren kaɗin ba akan daidai yake ba wa in kana batilan mutum ya rike mazhabarsa ko da mazhabar tasa tana kan bata ne to wannan ba daidai bane akwai waɗanda zaka ga yanzu a cikin musulmi suna kiran kansu musulmi wasu ma suna kiran kansu da cewa su ahli sunna ne amma kuma suna rike da bangaranci da ta'assubanci da mazhabanci da kungiyanci haka duk abin da ya ci karo da abin da kungiyarsu ko mazhabarsu ko bangarensu yake tafi a kai to wannan ba daidai ba ne su a wajensu ko da kuwa ba su ne akan daidai ba akwai waɗanda su suna auna gaskiya ne da abin da su suke kai saboda haka abin da su suke kai to wajensu shi ne mahangan gaskiya a wajensu wannan shi ne mahangan gaskiya ko da kuwa a ce ba shi ne gaskiya ɗin ba kaga duk wanda ya riƙe wannan kuma ya riƙe halaka yana iya yiwuwa a samu a matsaloli guda biyu mu yi saɓani a kansu ya zama a wannan matsalar na fi ka gaskiya a wannan matsalar kafi ni gaskiya to yanzu in aka zo ka bujiro da gaskiyarka a inda ka fi ni gaskiya to ni sai in ajiye tawa fahimta sai in riko da gaskiyar da kai kake kai in aka zo inda ni na fi ka gaskiya na fito da gaskiya ta to sai ka ajiye taka fahimtar sai ka yi riko da ni da gaskiyar da ni nake kai a lokacin da na bar fahimta ta na bi gaskiya to na bi gaskiya ne don kasancewanta gaskiya don Allah ya ce a bi gaskiya ba na bi ka bane don kai kai ne wani haka da lokacin da ka bar fahimtar ka ka bi gaskiyar da nake kai to ka bi ta ne don sunanta gaskiya ba don ka bi ta don sunana wane ba ka bi ta ne don ita ce gaskiya kuma Allah ya ce a bi gaskiya amma jin cewa duk abin da ake kai in dai na rike nawa to ba wanda isa jijjiga ni ko ya motsa ni to wannan kuma jahiliya ce wannan jahiliya ce malam ya ce wa kazalika kanu mutafarriqina fi siyasati dunyahu hakanan sun kasance suna rarrabe a siyasarsu ta duniya siyasarsu ta duniya babu haɗin kai a ciki li'anna man bayya addina bayya ad-dunya domin ƙa'ida ita ce duk wanda ya wato ainihin tozalta addini to ba mamaki don ya tozalta duniya ba mamaki shi yasa tun a zamanin sahabbai da ya zama kansu a haɗe yake a harkar addini sai zama siyasar tasu ma kansu a haɗe yake amma lokacin da kai ya rarraba a harkan addini to dole kai ya rarraba a harkan siyasa dole ne saboda haka siyasa ta rayuwa domin kalmar siyasa abinda ake nufi da ita siyasa asalin ta larabci ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum banu isra'ila annabawansu suke musu siyasa siyasa abinda ake nufi da ita shine kiyada ko imara shine jagoranci shugabanci shine siyasa to a jagorancin duniya da siyasarsu ta duniya sun rarraba me ya ja musu rarrabuwa a harkar duniya shine rarrabuwan da suka yi a harkar addini domin duk wanda ya tozalta addini to dole zai tozalta duniya tozalta duniya ba zai masa wahala ba fakanu fi duniyahum mutafarriqina la yajma'uhum jama'a sai zama a duniyar tasu sun rarraba ba wata kungiya da take iya hada su waje daya a ce wai wannan kungiyar wai ta hada su gu daya ba zai yi ba ko wata jam'iyya a ce wannan jam'iyyar ta hada kansu su zo su hadu ba zai yi ba بل كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها tsarinsu ita ce kowace ƙabila tana shugabancin kanta ne da kanta wa kullu ƙabilatin tastabihu dima'al ƙabilatin ukhra wa amwalaha kowace ƙabila kuma tana halatta ma kanta jinin ɗaya ƙabilan da dukiyar ɗaya ƙabila domin wannan ita ce fahimtar yahudawa asali suka ce laisa alaina fil ummiyi na sabil suka ce in dai ba ba yahude ba ne mutum to in ka ci zalin shi ka ci banza akwai laifi in ka taɓa ba yahude amma in dai ba ba yahude ba ne to kowaye shi ba nasare ne musulmi ne ba maguje ne kowaye shi in dai ba ba yahude ba ne shi to kwaci dukiyarsa kashe shi ba laifi wannan fahimtar yahudawa kenan to haka nan fahimtar mutanen jahiliya take wanda kuma kaga yanzu wannan kabilancin a harkan jagoranci da siyasa shine yake naso yana dawowa yana dawowa har ya dawo cikin mu yanzu tafiyar rayuwar mu yanzu galibi ana tafiyar da ita ne a bisa kabilanci kullum an zo batun siyasar duniya yanzu abinda ake nuna maka shine wannan shine dan bangaren ku wannan shine naku wannan shine dan bangaren ku to shi yasa siyasar ma yadda malai faɗa mana tun a wancan lokacin jam'iyya ba ta iya haɗa su to haka siyasar take haka ta mu siyasar ma take illa iyaka galibi mutane a yanzu suna da rashin lissafi da shirme idan mun lura da su 'yan siyasan da muke ganin su za mu ko da an ce wannan yana jam'iyya kaza wannan yana jam'iyya kaza suna ba ta kashi a wajen zaɓe sai gansu a jirgin sama tare sai gansu a hotel ɗaya a ingila a najeriya ma da sun isa mai taimako sun isa gwarin fa ko sun tafi wusatu kigenan kansu ya haɗu don haka in sun dawo bakin kula da malam goje ne ranar ne sai su ta faɗa ai ta musayen yawu amma a haka wai sai ka ga musulmi da musulmi wai suna faɗa wai saboda wannan na goyon bayan wannan ɗan takarar wannan na goyon bayan wannan kuma saboda rashin lissafi mafiya yawansu fa da jam'iyya ɗaya suke mafiya yawansu da suke jam'iyyu daban-daban kafin su rabu sai da suke jam'iyya ɗaya to rashin lissafin da muka kasa ganewa galibinmu shi ne zama ne ake a tsara yanzu muna jam'iyya ɗaya to in muka bari muka fito gaba ɗaya a jam'iyya ɗaya to za a rasa wannan kujera saboda haka ni barin tsaya a gwamna a nan jam'iyyar kai koma can ka tsaya gwamna shi kenan iya raban kenan ni barin tsaya nan kai koma can ka tsaya a daidai lokacin da su kuma talakawa an kasa su kashi biyu a cikin gidan wannan na goyon bayan wannan wannan na goyon bayan wannan suna rigima akan siyasa duk in an gama sai ka ji an ce dan wannan ya aure yar wancan ko an hada su gaba ɗaya an kai su Chicago su je su yi karatu tare duk da makaranta tare daka da ƴaƴansu da su kansu a haɗe su ko masu goyon bayan su ba an rabawa da kani saboda siyasar duniya Allah ya kiyaye malam yace hadhihi halatul arabi qabla bi'thati rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan shine yanayin da larabawa suke ciki gabanin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma dayya'u dinahu a lokacin da suka tozalta addinin su dayya'u dunyahu to sai suka tozalta duniyar ba sanda suka tozalta addinin su sai duniyar ma ta ta tozalta wasara al-khawf wal qalq wal ju'u mulaziman lahum da'iman sai zama da tsoro da bakin ciki da damuwa da yunwa ya lazimce su kullun suna cikin ta kaga kai ka ce ba batun jahiliya ake yi ba kamar ana bayanin zamanin mu ne ne nan yanzu sanda suka rarrabuwa addini suka tozalta addini ya zama addini kowa yana rike abin da yayi masa ne to sai shugabanci ya lalace to sai tsoro da yunwa da bakin ciki sai ya shigo to irin namu kenan irin namu kenan kaga yanzu mutum ne za a zo a ce mishi ga nan gaskiya nan amma saboda gudun kar mabiyansa su su kware masa baya sai ya kokarin kauce ma gaskiya da gangan da daura mabiya akan bata to wannan rarrabuwan da aka yi to wannan shi yasa sai a sama wannan gaba da wannan cewa kai dan kungiya kaza ne kai dan kungiya kaza ne kai dan kungiya kaza ne to an rarrabu yanzu a addini to a harkar shugabanci da jagoranci shi ma sai a rabu sai a karkasu to daga sanda aka karkasu kuma ai ya zaɓe ba ta cin taliya ai tafi hannu ɗaya baya susa sai an haɗa duka biyu to dole sai an zo an haɗu tukunna idan aka haɗu to anan ne sai a tinkari yunwa da tsoro da bakin ciki da damuwa a kawar da shi amma fa in aka rarraba wannan yanzu in jam'iyyar waɗancan ne suke mulki to wannan sun nana da hannunsu suna jira ba damuwansu ba a tsallake ba ba damuwansu su gama lafiya ba jira suke yi suna fatan ina ne za a samu matsala da tsaiko sai ya zama abin siyasa ba damuwansu a bar kashe kashe a bar yunwa ba bal ma jira suke su ji an ce an kashe mutane 100 kaza a waje kaza to su yanzu ko sun yi posting ba sun yi posting bane dan jimami sun yi posting ne don su siyasantar da wannan jinanin al'umma din to wannan aikin wannan aikin shi sai sai ya jawo sai kaga tafiyar ba ta yiwuwa yadda ake bukata tafiyar ba za ta yi yadda ake bukata ba saboda haka malam yace وكانت الجاهلية كلها حروب وكلها غارات وثارات sai zama jahiliya gaba ɗayanta ta koma yaƙe-yaƙe a tashin hankali da masifa da bala'i kullum cikin tsoro kashe-kashe sace-sace yaƙe-yaƙe a yaƙi wancan a yaƙi wancan a yaƙi wancan sai zama wannan ita ce rayuwar jahiliya hatta al-ikhwatu yataqataluna fil jahiliya har ya zama ɗan uwan juna hatta al-ikhwata yataqataluna fil jahiliya har ya zama ɗan uwa na jini suna yakar junansu a jahiliya fal aus wal khazraj fil madina hum hum ikhwatun min nahiyati an-nasab qabilatun wahida qahtaniyya malam ya ce kaga kabilar aus da khazraj da suke cikin garin madina kabilu ne na yahudawa in ana maganan nasaba to kabila ce guda ɗaya kabila ce guda ɗaya lakin qamat bainahum harbun bahinatun istamarrat akthara min mi'ati sana sai dai an samu yaƙi tsakaninsu yaƙi mai tsanani wanda ya kai sama da shekara ɗari ana yi sama da shekara ɗari suna yaƙi tsakaninsu yusammuna ha haruba bi'af suna kiran wannan yaƙin harbu bi'af bainal ausi wal khazraj tsakanin kabilar ausi da khazraj wa kana al yahudu yuqidunaha su kuma yahudawa asalin yahudawa su ne suke kunna wannan wutan yakin su suke kunna wutan wannan yakin domin dama Allah ya gaya mana kullama auqadu naran lil harbi atfa Allah su yahudawa suke kunna wutan yakin sai dai sanda suka kunna wutan sai Allah ya kashe ta falamma ba'atha Allah nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama lokacin da Allah ya aiko annabinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wata jama'u wa hajara ila almadina yi hijira daga makka zuwa madina jama'ahumullahu bi sanadiyar sai Allah ya hada tsakanin su wa tafi'atil hurub sai zama yaƙe yaƙen sun mutu an daina yaƙe yaƙen wa ta'akhal muslimuna ya zama musulmai sun kulla yan uwantaka tsakanin su yan uwantaka ta ƙara ƙarfi tsakanin musulmai wasara wasaru yadan wahidatan ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam suka wayi gari suka zama tamkar hannu guda daya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hadha ma zakkarahumullah bi wannan shine abinda Allah yake ta tuna masahabbai yana cewa wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana Allah yana cewa wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya muku ku tuna ni'imar Allah a gare ku id kuntum a'da'a a lokacin da da a baya kun kasance abokan gaban juna ba ga maciji tsakaninku fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari kun zama ƴan uwa albarkacin ni'imar Allah sai gashi kun zama ƴan uwan juna shi yasa Allah ya faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shine ya karfafe ka ya taimake ka da taimakon sa da kuma waɗannan mu'minai sahabbai da suke tare da kai sai Allah ya ce wa allafa baina qulubihim Allah shi ya hada tsakanin zukatansu law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam inda zaka kashe kuɗin da ke duniya gaba daya don ka ba ma wannan cin hanci ka ba ma wannan cin hanci ka hada tsakanin zukatansu Allah ya ce ba za ka iya ba saboda bakin kiyayya da bakin bakar kiyayya da bakin yakin da ke tsakanin su Allah ya ce walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah shi ya hada tsakanin zukatansu Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum iyaka mu'mina yan uwan juna ne saboda haka ku sulhunta tsakanin yan uwanku rigiman da aka yi a jahiliya a watsar da ita yanzu a dawo a haɗa kai a sulhunta tsakanin juna allafa Allahu baina qulubihim bil islam Allah ya haɗa tsakanin zukatansu ta hanyar musulunci wamtafa'atil hurubul lati bainahum yaƙe-yaƙen da ke tsakaninsu suka mutu Allah ya kashe su wa salahat wa saluhat dunyahu sai gashi duniyar sun ta gyaru domin ƙa'ida ita ce duk al'umman da suke son duniya su ta gyaru to dole su gyara addini dole su gyara addini in dai addini bai gyaru ba to duniya ba za ta gyaru ba yanzu duk wannan saɓanin da ake ta yi da hayaniya da kacaniyar da ake ta yi tsakanin musulunci da kafulci tsakanin sunna da bid'a tsakanin tauhidi da shirka in har ba a zo an haɗu an tafi akan addinin Allah guda ɗaya ba to wannan matsalolin duniyan ba za su taɓa gyaruwa ba domin ka'ida ta addini ita ce musulunci da kafulci abubuwa ne guda biyu ba su taɓa zama waje ɗaya tauhidi da shirka abubuwa ne kishiyoyin juna ba su taɓa haɗuwa guda ɗaya hakanan sunna da bid'a domin aka ce ni musulmi ne ahlus sunna hujjojina alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai sai ka ce wannan dan bid'a ne hujjojinsa mafarke mafarke da wasu abubuwa na mukashafat da sauransu to sai zama source din inda ni nake dauko addini na Qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai shi ko inda yake dauko nashi mafarki kaga ai ba za mu haɗu ba ba zai taɓa yiwuwa mu haɗu ba ba zai yiwu mu haɗu ba so in har ana so a haɗu to dole sai ya zama babbukan addini da ni da shi duka mu ajiye komai mu zo mu dinga ɗauko addini daga mabbuka guda ɗaya Qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata wannan shine iya mafitar amma in ba haka ba ana rarrabe a harkar addini to duniyar ma ba za ta gyaru ba duniyar ba za ta gyaru ba amma duk da dina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa ga hanyar Allah nan miƙaƙiya ga kuma wasu hanyoyi ɗan ƙanana ƙanana a gefenta annabi ya ce kowace hanya za ka samu wani shaidani cikin mutane ko aljanu ya tsaya ka'in da na'i sai ya kira mutane zuwa ga wannan hanya yanzu kaga inda ake tafiya kenan mutane dai sun fahimci gaskiya amma kowace hanya ta bata wasu shaidanu suna nan sun tsaya ka'in da na'in suna so waɗanda suke wajen batan su jawo su sannan waɗanda suke ciki kuma su danne su tare su kar su fita kar su fita to kuma ka'ida ita ce in dai har ana karantar da Qur'ani da Sunna to mutane za su fahimci gaskiya wanda yake koyar da Qur'ani da Sunna shi bai bukatar zage-zage bai bukatar hayaniya bai bukatar suka bai bukatar zagin mutane bai bukatar yawan zagin halittar mutane duk wannan bai cikin tsarin mai karantar da Qur'ani da Sunna in yazo ina raddi ma dan bid'a sai na ce wani mutum bai katon kai to bidiyansa ne alakansa da katon kansa a cikin yan uwa na alu suna yin katon kan ne akwai mai katon kai to shi ma sai ya zama ba daidai yake kai ba kenan a'a ba ruwana da zubin halittarsa domin halitta huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa sha Allah shi yake suranta ku tun a cikin mahaifanku irin surar da ya ga dama irin yadda ya ga dama haka yake halittar ku to wannan wani abu ne na daban amma kuma tsayuwa akan bidi'a kuma wannan radin kan mutum ne wannan zaɓin sa ba zai jingina ma Allah ba in mutum na kan shirya to wannan sai ya yi godiya ma Allah ya ce na gode ma Allah da ya ɗora ni akan shirya amma yana kan ɓata to wannan zamiyan shi ɗin ne da kuma sharrin son zuciya sharrin son zuciya to in dai ana karatu ana karatu ana karatu zaka ga sunna tana ƙara bayyana tana ɗaukaka bid'a tana ƙara bayyana tana kaskanta ana tana ƙara bayyana ana fahimtar ta daga sunna za a fahimce ta a bita bid'a a fahimce ta a ƙaurace mata to yana tafiya na tafiya sai ka gane lafiyayyen hankali ma baya ɗaukan bid'a hankali lafiyayye baya ɗaukan bid'a yanzu mun ga a cikin 'yan kwanakin nan wani sabon shehi da ya bayyana yana lissafo sahabban shehu tijjani wai abin ba shi ne tun da kukunce annabi muhammadu na da sahabbai sallallahu alaihi salama har kuna karanta tarihin su ashiratul mubashir na biljanna khulafa'ur rashidina almuhajirun wal ansar kuna kawo tabaqat tabaqat mataki mataki na darajojin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to bari a kishiyanci annabi a faɗa muku shi ma shehu tijjanna da sahabbansa ga manya a cikin su mataki mataki mataki mataki wannan shi ne jawabin ba duk wani wanda zai faɗa maka wani abu wanda ba wannan ba to so yake yi wasa da kwakwalwanka kawai shehu ahmad attalili a taga zuci attalili a taga zuci to kaga wannan yanzu na faɗa mu wani ranar juma'an can ke gaya masa shi wannan da ka gan shi ya fito kwana-kwanan nan ire-irensa su ne haƙiƙanin 'yan tijjaniya na gaskiya wanda ba sa jin shakka ko tsoron bayyana tijjaniyanci amma wayannan da suke yawo a cikin gari dukansu 'yan maulidi ne kawai mabiya yawansu 'yan maulidi ne kawai har masu wa'azin a cikinsu akwai wanda suna shakka suna tsoro suna shakkan abin da za su faɗa kar a maida musu martani amma su wayannan da ire-irensu ba sa shakka wancan satin ai mun ji wanda yi bayani shin yazo shiga aljanna sai ya tambayi malaika tukunna shehi na ciki inda yaga babu shehi a ciki to dai ya san cewa lahira gida biyu ne ko wuta ko aljanna to inda shehi bai shiga aljanna ba ya san yana wuta to da ya zauna a aljanna ba shehi wanda ya kai su wuta tare kuma su tafi wuta tare ba zai yi ba aiki ɗaya da shi ne Allah to kaji don da bayan maulidi ba musulmi ba ne sai kuma wani a cikinsu ya fito ya ce shi kan shi maulidin ma ba tijjaniyanci ba ne yana cin manya-manyan da suke sauraren shi ya ce maulidin ma ba tijjaniyanci ba ne ma'ana tijjani bai maulidi ba haka tijjani ba musulmi ba ne shi in yasi ba musulmi ba ne shi gani to saboda haka in wannan ya yi tafka ne wannan ya warware in wannan ya yi tafka wannan ya warware saboda kowa son zuciyansa yake faɗi yanzu a cikin wanda suke hayaniya a cikin garin nan akwai wanda in yana zaune a cikin garin nan da yake alhamdulillah mu mutanen garin nan ba komai bane zai harbu anan zaka ganshi ne tsatsi in ya tsallaka ya tafi wata ƙasa ya samu dolaye wawaye to sai ta zuba musu ƙarya sai ya ta zuba ƙarya sai kaga bidiyo awa guda awa biyu in ana yanko su minti biyar biyar goma goma sai kaga ƙarairayi ne kaf a ciki amma nan bai sai ba bai isa ba saboda ya gane cewa waɗanda suke nan cikin birni sun waye can kun ya tafi ya samu ƙauyawa ne to sai ta zuba musu ƙari ne ya ta zuba ƙarya ranar nake faɗa mu wani ɗan uwansa shakikinsa na ce wai waɗannan abubuwan da shi wancan yake faɗi wai me yasa ba mu taɓa ji ya buɗe su a masallaci a garin nan ya karanta ba me yasa ce wai su wa'in nan gare su yan nan gare ya riga an gama da su su can ne ake farautar su yanzu yan nan dai hankalinsu ba zai dauka ba wannan shi ne iya bayani wannan shi ne iya bayani a ce maka wai shi wancan attalili ne yana bayanin cewa duk wanda ya so tijjani in ka so tijjani to inda za ka auri mata hudu su gama haihuwa ka sake su ka sake auro hudu su haihu ka sake su sai ka yi sau dubu to albarkacinka da su wa'annan mata hudu sau dubun da ka aura ka saka da kuma 'ya'yan da ka haifa da danginka da su kuma mata hudu sau dubun da ka aura da iyayensu da iyayen iyayensu da iyayen iyayensu har can baya ba wanda zai shiga wuta cikin su duk zai san shiga aljanna albarkacin kai kadai da ka so shehu tijjani albarkacin kai kadai da ka so shehu tijjani to wannan abubuwan dole ana yana fahimta shi yasa wata rana in an taba karatun littafi kaɗan sai a ɗauko waƙi da yawa kuma yanzu wannan don Allah ko da mutum bai taba zuwa makaranta bai ji wannan ai ya san tatsuniya ce eh ya samu shirin Allah a tada jama'a ta zuba musu karya kai in Allah ya sa ka gane sai ka gane abin dariya ne wannan wani kuma yana ganin cewa ya wannan ya rike wani ya maulana ne ya rike malami ya rike hujja mai karfi maganar wannan har wani ma yana fitowa yana karewa wai wai wai babban malamin su ya fito ya faɗi sunayen sabon shehu sabon shehu tijjani ai ana isgilanci da su wannan ba daidai bane yana iya fitar da mutum a musulunci amma ba mu taba jin ya fito ya yi maltanin cewa 'yan shi'a suna zagin sabon annabi za su shiga wuta ba sai wanda suke isgilanci da sabon shehu tijjani saboda ka sabon shehu tijjani in kai izgilanci da su za ka iya fita a musulunci amma sabon annabi in ka zage su lafiya lau lafiya lau kisa har wani ana yake cewa wai ku tambaye mu mana kun taba jin muna raddi mai kaushi ma yan shi'a ya to dan juma ne da dan jummai dama dan juma ne da dan jummai me mana banku da su dan me za ka yi musu raddi abin da kake kai shine abin da suke kai to menene kuma da za ka yi musu raddi da kai da su duka ɗaya ne to su ma duk suna ran maulidi hadda badujala duk abin da kuke kai suna kai to duk abin da kuke kai suna kai to dan me za su yi muku raddi ai ka'ida ka ce al-kufru millatun wahida kafirci hanya ɗaya ne kafiri baya yi ma kafiri maltani so mu ba mu bukatar ma yan shi'a su taya mu yi su taya mu yi muku maltani dan da ku da su duka ɗaya ne da ku da su duka ɗaya ne to kage yanzu ire-iren waɗannan da kake ganin su su ne waɗanda in ba su dawo kan daidai kan Kur'ani da Sunna ba to duniyar ma ba za ta gyaru ba duniyar ma ba za ta gyaru ba yanzu ɗazu nake ganin wani bidiyon wani da safe wai yana waka a wajen maulidi yana cewa wai in dai har ya ga annabi ido da ido to bai san aljanna shin dai ya ga annabi ido da ido ba sai ya shiga aljanna ba ya shiga aljanna ba yace to ai ba mu rabanka da Abuja halin ke nayi in dai ka ga annabi ido da ido baka shiga aljanna ba to me bambancin ku da Abuja halin ha su Abuja halin su Abu Lahabin duk sun ga annabi a gaban su aka raine shi a gaban su aka haife shi har ya taso kuma ba su shiga aljanna ba to kai ma yanzu sai ka zo sai ka ga annabin a ido da ido kuma baka shiga aljanna ba to me maraban ku da su menene maraban ka da su sannan kuma ka'ida ta musulunci wanda bai ga annabi bai aikin shiga aljanna ya fi falala akan wanda ya ga annabi bai shiga aljanna ba ba amfanin mai annabi in baka bi sunnansa ba yanzu ganin annabi da abu jahalin yayi me ya tsinana masa bai yi aiki da abin da ya zo ya karantar da shi ba to ire-iren waɗannan yanzu in an zo an tara wawaye sai ya ga musu cewa waɗancan kuma su ne makiya manzo ku kuma ku ne masoya manzo a ɗauko magana wanda take straight forward ne sai a lankwasa ta saboda a wawantar da kwakwalen wawaye hal na ga wani ya ɗauko wani karatun shek jafar allah ya mishi rahama wai wai ya sa wai title wai bayyana jahilcin jafaru wanda lokacin da malam jafar ya rasu wannan yaron bai gama wayo ba yanzu shi malam jafar yana neman shekara goma sha tara a cikin ƙasa to yanzu wayannan da suke yawo a cikin wannan garin suna iyo suna iyo a sa shekarunsu minus 19 su rana ba yawa ba za su samu goma ba wai jahilcin da malam jafar ya yi shi ne wai ya ce annabi a zubin halitta mutum ne kamar kowa yana jin yunwa kamar yadda ɗan adam ke jin yunwa yana jin kishirwa kamar yadda sauran mutane ke jin kishirwa in ana sanyi yana jin sanyi in ana zafi yana jin zafi to wai wannan ne wai ya zubar da darajar annabi sallallahu alaihi wasallama me ya hujja wai hadisi ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masahabbai ku daina wisali a azumi shine ka dau azumi yau ba za ka sha ruwa ba sai bayan kwana biyu ko kwana uku sai sahabbai suka ce to manzo Allah me yasa kai ka hana mu kuma kai muka ga kana yi sai ce ni ubangiji na ne yake ciyar da ni yake shayar da ni haka ni ba irin ku bane wannan shine dalilin cewa annabi ba irin kowa bane sai mun kuma muka ce eh da gaske ne wannan hadisi ne ingantacce ingantacce anan mun karanta ci a cikin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan eh nace wannan gaskiya ne hadisi ne ingantacce to amma inda jahilcin ka yake shine idan aka ce an ciyar da kai to kafin a ciyar da kai din kana cikin me kana cikin yunwa to in aka ce an shayar da kai kafin a shayar da kai kana cikin me kana kishirwa to yanzu inda annabi cewa ya kai ni ba kaman ku bane fa bana ci bana sha sai ka ce a lalle wannan zubin halittar annabi ba irin na mutane bane amma ku kuna cin abinci ni ina ci sai dai bambanci shine ku na ku gashi nan a zahiri za ku ci ni kuma Allah ne yake ciyar da ni a boye wannan azumi ne sannan kuma abin da zai yi itirazin wannan maganar ita ce hadisin Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shigo cikin gaban matansa ya ce kuna da abin karyawa su ce a'a sai ya ce ina azumi kenan in akwai abin karyawa zai me zai ci me ya jawo har yake tambaya akwai abin karyawa yunwa yunwa ta jawo har yake tambaya akwai abin karyawa sannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna qaumun la na'kulu hatta najua yace mu wasu mutane ne da ba ma ci sai mun ji yunwa abin da ke sa mu ci abinci shine in mun ji yunwa to wannan wai yanzu wai din an ce annabi mutum ne to wai shi wannan an zubar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai in ka duba kaf Qur'ani duk inda Allah ya ce ma annabi kul inna ma ana basharun mithlukum wai ana magana ne da kafirai shine annabi ya ce to ka gaya musu aini mutum da irinku to faɗa mana inda Allah ya ce ma annabi ka faɗa ma musulmai ni ba mutum bane faɗa mana muji a ina ne tunda tunda duk inda aka ga kul inna ma ana basharun mithlukum to ana nufin ana magana ne da kafirai to ina ne kuma aka ce faɗa ma musulmai ni ba mutum bane irinku ina ne aka faɗa ka menene ma'anar faɗin Allah cewa لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم daga cikinsu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum sannan yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum daga cikinsu ya ciro shi daga cikinsu ya ciro shi yanzu in nazo nace daga cikinku ku al'ummar Hausawa me nake nufi mutum bahaushe irin ku mutum bahaushe kamar ku to Allah sai ya ce daga cikin ummiyai ya ciro manzo minhum daga cikin su ya ciro shi to sai ya ce daga cikin ku ku ummiyai aka ciro mutum manzo kuma mala'ika ne shi ya haka zai yi ya haka zai yi ba zai yi ba in fa ka cire annabi daga cikin mutane to ka wulakanta shi ka tozarta shi ka wulakanta shi domin in ka ce mala'ika ne Allah ya ce manzan Allah ba mala'ika ba din yi Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun inda ma manzan nan da muka aiko muku inda mala'ika muka aiko muku da sai mun rikidar da shi ya koma mutum da sannan kuma sai mun bashi damar ya sa irin tufafin da kuke sawa shi zai sa to kaga wannan yanzu wannan ayan ne ta tabbatar cewa annabi Muhammadu ba mala'ika bane to in kace ba mutum bane me shi aljanna ko cikin wasu dabbobi zaka jefa shi ko kuma Allah ne shi eh to in dai girmamawa ce zaka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam in dai girmamawa ce zaka yi ma annabi Allah dai ya ce shi ba mala'ika bane kuma shi ba Allah bane to iya girmama shi da zaka yi shine ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adam ne mutum ne dan adam ne illa iyaka dan adam ne mai daraja mai khususiyat da fada'il wanda babu wata halittar Allah sama da ƙasa take da daraja irin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma mutum ne shi mutum ne shi Allah ya ce wa laqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Allah da kansa yace hakika mun girmama ɗan adam mun karrama ɗan adam to in kana neman halittar Allah mafi girma ita ce halittar ɗan adam ko halittar mala'iku ba su kai halittar ɗan adam girma da daraja a wajen Allah ba domin in ɗan adam ya zama mai biyayya ma Allah to sai fi mala'ika daraja in ya zama mai saba ma Allah to sai ya fi dabbobi wulakanta domin shi mala'ika dama Allah ya halicce shi ne a bisa zubi da tsarin la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru Allah ya halicce shi a bisa tsarin shi shiriya ne kawai da biyayya ma Allah a zuciyarsa shi ko dan adam Allah ya halicci zuciyarsa ne wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah haka Allah ya halicci dan Adam sai ya sanya masa zuciyarsa tana son biyayya tana son saba ma Allah to in yayi ijtihadi shi dama mala'ika biyayyan sama Allah ba ijtihadi yayi ba tsarin da Allah ya halicce shi akai ne shine tsarin biyayya ma Allah shi ko dan Adam da Allah ya halicce shi sai ya sanya shi akan katanga ko ya leka nan ya fada cikin masu biyayya ma Allah ko ya leka nan ya fada cikin masu saban Allah to in yayi ijtihadi sai ya sanya masa kuma zuciyar inda ta fita karkata shine innan nafsa la'amaratun bisu tafi umarni da mummunan abu to amma in yayi ijtihadi ya dage ya shanye ya matse yayi biyayya ma Allah to sai ya samu ladan shi mala'ika yana da ladan biyayya ne da ibada shi kuma yana da ladan ibada ne da kuma jihadun nafsi sai da ya yaki zuciyarsa kafin kuma yayi ibada sai da yaki zuciyarsa kafin yayi ibada to wani sunfi ne na halittar Allah zaka kalla mai daraja wanda yafi darajar dan adam da zaka kai annabi wannan matsayi sallallahu alaihi wa sallama daga shi yasa sai a ce wai ku duk wani abun da aka ce darajar annabi ne sai ku ce annabi bai da wannan daraja sai kuka ce mu ba mu musan darajar annabi amma mu abun da muke cewa shine annabin mu sallallahu alaihi wa sallama ya wuce gaban sai an yi ƙarya dan a nuna darajarsa annabi ya wuce gaban haka shi annabin shi a karan kansa shine as-sadiqul masduq mai gaskiya ne shi abin gaskatawa wahayin da Allah ya saukar masa shine alqur'ani Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alqur'ani Allah ya ce da gaskiya muka saukar da shi kuma da gaskiya ya sauka ba ƙarya a cikin qur'ani saboda haka annabi baya buƙatar sai an yi ƙarya ko an kirkiro wasu labarun ƙarya da wasu isra'iliyat don a nuna darajarsa annabi ya wuce haka ayoyin ƙur'ani kacal da ingantattun hadisan annabi sun isa su nuna maka waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma wai suna ganin cewa ba da gan darajar annabi wai sai an kawo su labarin da hankali baya dauka kafin nan wai za a gane darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yin an zo an gama ba mu annabi darajar an zo an ɗauko shehunai kuma sai a ba su fifikon da ta fita annabi saboda dama fake wanda ake da annabi fakewa ne da guzuma a harbi karsana in an tinkari shehunai kai tsaye kowa zai dare na ruwanmu da shehunanku amma kai musulmi ai ba wanda kake da alaka da shi da kaunansa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in aka fara layin foundation akan annabi to sai shehunai su samu dama sai su samu dama to shi yasa babban makamin da za a amfani da shi don a yaƙi ahlus sunna shine a gaya wa mabiya cewa wa'annan ba su san annabi to ko duk musulmin kirki da aka nuna wani aka ce ga wani nan bai san annabi musulmin kirki dai a nuna maka wanda ce bai san annabi ai biya zama banza a wajenka ba abin da zaka bukata daga wajen shi amma mu abin da Allah ya faɗa mana dama shine man kana yazunnu allan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila sama duk wanda ya zama bayi san annabi yake ma tunanin cewa wai Allah ba zai taimaki annabi a duniya ko a lahira ba Allah ya ce to ya kama igiya ya haura sama in ya haura sama thumma liyaqba ya yanke igiyan ya fado falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghiz sai ya duba ya ga wannan makilcin da yayi ma kansa ya tafiyar da bakin cikin da yake da shi game da manzon Allah in har baka san annabi kana bakin ciki game da annabi Allah ya ce to ka haura sama ka fado ka gani fado wannan da kai ya tafiyar da bakin cikin da ke zuciyarka a nuna maka fa cewa duk yadda kake kin annabi annabi ya wuce ya wuce haka kiyar ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da za ta rage annabi dan iya abin da Allah ya ce kenan wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaqulu innahu lamajnun Allah ya ce yanzu tsakaninka da kafirai shine su zira maka ido a lokacin da kake wahayi kake ake maka wahayi kana karanta wahayin Allah iya tsakaninka da su shine su zira maka ido idan sun gama ka gama karanta alqur'ani sun ga ba yanda za su yi ban mutane wa yaquluna innahu la majnun sai su ce kai kar ku saurare shi saboda mahaukaci ne shi iya abin da za su iya kenan to yanzu shine iya abin da za a iya ke kun gama yanzu ba za a iya dikitin hujjojin da kuka kawo ba iya abin da za a yi shine a jefe ku da kin annabi to ku masoya annabi ku kawo hujja mana babu babu saboda in an bari an saurare ku to za a fahimci fa cewa ku ahlus sunna ku ne akan gaskiya saboda ahlus sunna shine zai gaya maka karatu daga daga kaina zuwa malamina zuwa malaminsa zuwa malaminsa zuwa sahabi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bid'a daga kan malamina zuwa shehinsa zuwa shehinsa zuwa shehin yayi mafarki to ya za a yi hankali ya ɗauki wannan hankali ba zai ɗauki wannan ba shi ya yi mafarki wannan shi ne abinda ma kafiran maka suka zargi annabi sallallahu alaihi wasallam bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'i suka ce duk abin da yake gaya muku na mafarki ne kawai ko waka ko kirkira kaga tun a wancan lokacin fa sun fahimci ba a yin addini da mafarki ba addini da mafarki kuma kullum muna maimaitawa in wani ya zo ya ce ya ga annabi sai mu ce zo ka ga annabi to bari mu dauko maka shama'ilul muhammadiyya faɗa mana ya kaga annabi ya siffansa take sai muka ga siffan ba ta yi daidai da yadda yake a cikin littafi ba sai mu ce karya kake ba annabi ka gani ba sai muka ga siffan ta yi daidai sai mu ce a alhamdulillah muna ta aka mulla inda gaske ka ganshi inda gaske ka ganshi yadda yake haka to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna ta aka mulla kai mafarkin annabi sai ka ce to kuma ya ce in faɗa muku in ka ce yanzu ya ce in faɗa muku ku dage da istighfari da sallah sai mu ce to wannan kan dama mun san shi akwai shi a rubuce a littafi amma sai ka ce to ya ce in faɗa muku bayan salloli guda biyar ɗin akwai ƙari bayan salatinsa da ya koyar da ku kafin ya rasu to yanzu ya bani wata sabuwa da ba a sanar da shi ba sai bayan ya mutu sai mu ce to anan kuma ƙarya kake yi don shadaɗin ganin annabi a mafarki shine baka zuwa da sabon addini don addini ya cika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina baka kawo sabon addini kace kai mafarkin annabi ya gaya maka cewa a zo ayi wani abu kai mafarkin annabi daga sai kai mafarkin annabi to wannan falala ce taka sannan falalan cewa kai mafarkin kaga annabi ba shi zai baka wata kususiya a cikin musulunci ba wannan ba zai baka wata kususiya a musulunci ba domin in akwai wanda za su samu wannan kususiyan su ne sabai don kai a mafarki ka gansu su kuma zahiri suka gan shi tare suka ci abinci da shi a wajen shi suka aura a wajen su ya aura a wajen shi suka saya abun su ya saya shi ne liman su ne mamu shi ne zai ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin su ce amin duk sanda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu a karan farko su suke fara shiga duk wani wanda zai shigo baya zai shigo cin ya yiwa alladina amanu zai shigo ne bayansu to akwai masu wannan kususiyan su ne sahabbai su ne sahabbai sahabin ya so cikin dare yana bacci zai iya tashi ya tafi zuwa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ga manzon Allah zai iya gama da annabi a tsakiyar dare zai iya gama da annabi da safe gama da annabi da rana da daddare amma kai watakila in ma kai mafarkin mai yiwuwa a cikin shekarunka talatin arba'in hamsin ka yi bacci ya fi sau dubbanni sau ɗaya ka yi mafarkin ganin annabi sau ɗaya sai kuma ka zo ka ce wannan mafarkin da ka yi na ganin annabi sau ɗaya an maka wani wahayin da ya shafe fahimtar wanda suka shekara ashirin da goma sha suna tare da annabi duk wanda ya ce kar a bi kuma sunan shi makiyin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga wannan shi zai fahimtar da kai me asalin addini inda za a iya tattaunawa tattaunawa ta fahimta fahimtar da juna to sai kaga mutane suna fahimtar meye addinin Allah mutane suna fahimtar ya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take amma ba za a yadda ba ba za a gamsu ba irin da yadda kafiran maka suke hana mutanensu zuwa sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin abin da ake yanzu kenan kar ku saurare su kar ku ji su saboda zakin bakin tsiya gare su yau ka ce ba mu ne masu zakin bakin tsiyan ba aya ce mai zaki sunna ce take da daɗi duk magana ba ta mu bace mu ma karantawa muka yi karantawa muka yi to shi yasa za ga duk littafin ahlus sunna yana nan a buɗe ba in ba wani littafin ahlus sunna da aka ga wai an boye shi wai ba a karanta shi babu shi babu shi amma haka to shi din ba su samu a ina suka aje shi bayan sun ce shi ba daidai ne ke da sauran mutane shi Allah ya ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam na'am cewa shi shi annabi mutum ne kama sai sai nazo na ce maka to annabi mutum ne kace a'a ha mala'ika ne a'a aljani ne a'a yana cin tsuntsaye a'a yana cin dabbobi a'a
babu wani gurbi da ya suka sa shi to yaya halittarsa yake sai kace baka sani ba da Allah ya aje su kuma wanda suka zauna da annabin su kuma sun rawaito irin siffansa siffar mutane ce halittarsa halitta ce ta mutane ba su taba ganinsa da kofato ba balle su ce aljani ne shi ba su gan shi da ƙaho ba ba kuma mala'ika ba ne shi sannan wajen ɗabi'a da mu'amala irin yadda suke mu'amalantar juna haka yake haka yake to in har za ka gamsu cewa annabi ba mutum ba ne to dole ka yadda cewa duka matansa ma ba mutane ba ne a jinsin da ka ajiye annabi dole ka kai matansa nan jinsin ka ajiye su don Allah cewa yau min kulli shayin khalaqana zawjayn duk abin da muka halitta to mun halicci jinsi biyu to in ko ka kai annabi wani waje kace kuma matansa mutane ne shi kuma ba mutum bane to ka nuna kenan cewa kwata-kwata tsarin halittar da Allah ya mata saba don tsarin halittar Allah shine wa min ayati ya an khalaqa lakum min anfusikum azwajan irin ku irin matanku kai mutum matarka mutum aljani matarsa aljana to in ko ka yadda annabi ba mutum bane wata halitta ce ta daban matansa ma wata halitta ce ta daban to dole ka yadda kenan ashe tunda duka matansa zaurawa ne in banda Aisha to mazajen da suka aure su kafin annabi su ma halittansu iri ɗaya da ba annabi kenan dole ka yadda to ashe abin da zai hutasar da kai shine ka dawo da annabi inda Allah ya ajiye shi ka ajiye annabi yayin da Allah ya ajiye shi sai ka huta ka ajiye annabi yayin da Allah ya ajiye shi to shikenan fa sai ka huta Allah ya ce ka- ka gaya musu cewa ni mutum ne irinku shikenan menene ma'anar ni mutum ne irinku ma'ana ni mutum ne irinku a zubi na halitta amma a falla da matsayi ɗaya kuke da ni a'a Allah ya faɗa mana ma'ayan duk inda ka ji aka ce an ce kul inna ma ana basharun mislukum sai ka ji an ce me yuha ilayya ni ana mun wayi ku ba na yi muku wahayi amma dai a babin halitta kan ni mutum ne ko mutane ne to amma kaga ba za a yadda da ba za a yadda da wannan ba to shi yasa malam yake gaya mana cewa su sahabbai da suka riki da suka riki Allah suka bi Allah to sai Allah madaukakin sarki ya gyara musu duniyar su da suka tsayu akan addinin Allah suka hada kansu baki daya to sai mu tsaya akan nan in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu dawo kan wannan ayal ta wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an sai mu tashi akan ta a darasi na 15 insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada ya bamu iko aiki da shi inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu a yi hakuri yau makaranta ta yi yawa saboda yanayi na rashin abin hawa da kuma gosulu da yake cikin gari musamman dama mun sani mafiya yawa ranar lahadi rana ne na bukukuwa da sauran abubuwa da ake mafiya yawa a cikin gari so wannan ya sa gosulo ya yi yawa ban samu isowa da wuri ba wayanda suka zauna suka yi dogon jira Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya mana bukatun mu da alkhairi waɗanda ma suka biya wasu bukatun su kafin suka dawo su ma duka Allah ya tara mu da su cikin alheri din Allah ya biya mana bukatun mu da alkhairi wa sallallahu wa sallam mubaraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته